بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar goma ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 19 ga watan march shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 53 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam ahmad bin abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyyat al-harrani allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin iqtida'us siratal mustaqim yana tattaunawa ne akan mas'alata alwala'u wal bara daya daga cikin masail masu muhimmanci a cikin aqidar musulunci ibn taimiyya yana karantar da mu ka'idojin da ya kamata musulmi ya yi aiki da su wajen gujewa kwaikwayon kafirai da kwaikwayon tsarin rayuwa ko addini ko tafarki ko tunani irin na kafirai sawa'un waɗannan kafirai tsabaragen maguzawa ne ko ku kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi za mu tashi a inda mala yake cewa wa aidan fa inna nafsal lughatil arabiyya min ad-din ibn taymiya yana tattauna mana akan wato muhimmancin harshe na larabci game da addinin musulunci da huwiya da identity na musulmai ya kwararo mana bayanai da dama game da wannan mas'ala da bayani akan yadda al'amari ya faru ta yadda musulmai duk inda suka je sai su kai musulunci tare da larabci haka aka waye gari dukkanin kasashen da musulunci ya je suka koma suna magana da larabci amma bayan da al'amari ya yi nisa sai aka samu yanayi na wasa da sakaci a inda mutane suka koma suna magana da wasu harsuna waɗanda ba larabci ba kamar farisanci da makamantansu suka ƙaurace wa larabci har larabcin ya wayi gari wani abu ne baƙo a cikin mutane ya ba mu labarin ƙasashen da haka ta faru da su shi ne sai ya ci gaba da cewa wa aidan har ila yau mu sani da cewa inna fa inna nafsal lughatil arabiyya min addin ita kanta wato shi kanshi harshen larabci dama wani bangare ne na addinin musulunci wa ma'arifatuha fardun wajibun sanin harshen larabci wannan farilla ce wajibi akan kowa fa inna fahamal kitabi was sunnati fardun domin fahimtan alqur'ani da sunna wajibi ne wala yufhamu illa bi fahmil lughal arabiyya kuma ba zai yi a fahimci alkur'ani da sunna ba sai in an fahimci harshen larabci wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib kuma duk abinda wani wajibi ba zai cika ba sai da shi to wannan shi ma ya zama wajibi kamar yadda yake a ka'ida ta ainihin usul fiqh duk abin da yake wajibi sai zama ga wani abu da baya cika wancan wajibin ba zai yiwu ba sai da shi to shi ma wannan wajibi ne thumma minha ma huwa wajibun alal a'yan sannan daga cikin koyon larabcin akwai abin da yake wajibi ne akan kowa ɗaiɗaiwan mutane wa minha ma huwa wajibun alal kifaya sannan akwai kuma wanda yake wajibi ne akan wasu wasu na iya wakiltar wasu wa hadha ma'ana ma rawahu abubakar ibn abi shayba قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن زيد قال الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة يرويتو أتكم مصنف ننسى دق أينهم واتو عمر بن زيد عمر بن زيد يتي كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنه سيدنا عمر بن خطاب زمن خليفة ننسى الله يكارم سيدا يربو تساقوزوا قمنا شي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه cewa amma ba'adu fatafaqahu fi sunna bayan haka ina ku da kai da al'ummar da ke wannan gari da kake aiki lalle lalle ku yi kokari ku fahimci sunna wa tafaqahu fil arabiyya kuma ku yi kokari lalle ku fahimci ainihin larabci wa a'ribul qur'ana ku dinga karanta qur'ani da li'irabi ma'ana ku dinga wasalce alqur'ani daidai fa innahu arabiyyun dan qur'anin nan balarabe ne malam yana nufin wannan hadisi ko wannan ainihin asari daga sayyidina Umar yana nuna muhimmanci da umarnin da halifan musulunci ya bayar akan lallai a fahimci larabci din wa fi hadithin akhar an Umar radiyallahu anhu annahu qala a cikin wani hadisin kuma Umar dan Khattab yace ta'allamul arabiyya fa innaha min dinikum wa ta'allamul fara'ida fa innaha min dinikum ku koyi harshen larabci lalle harshen larabci wani bangare ne na addinin ku na musulunci kuma ku koyi rabon gado lalle rabon gado wani bangare ne na ilimin addinin ku na musulunci wa hadha alladhi amara bihi umara amara bihi umar radiyallahu anhu min fiqh al-arabiyya wa fiqh shari'a yajma'u ma yahtaju ilayhi wannan abin da umar ya umarni na koyan addinin musulunci da koyan larabci ya tattara duk abin da mutane ke bukata zuwa gare shi li'anna ad-dina fihi aqwalun wa a'malun don a cikin addinin musulunci akwai ayyuka na magana da ayyuka na gabobi fa fiqhul arabiyya huwa at-tariqu ila fiqhi aqwalihi fahimtar larabci shine hanyar da za a bi zuwa ga fahimtar maganganun da ke cikin addini nasoshin da ke cikin addini wa fiqhus sunna huwa fiqhu a'malihi fahimtar sunna shi kuma shine fahimtar ayyuka ma'ana ayi amfani da sunna wajen gane ya za a yi ayyukan addinin musulunci ayi amfani da larabci kuma wajen fahimtar maganganun da ke cikin musulunci nasoshin alkur'ani da sunna din ina fata mun gane wannan jama'a kaga kenan muhimmancin fahimtar larabci bai gaza muhimmancin fahimtar sunna ba domin sunna za ta taimaka ne wajen gane ayyuka da za a yi addini shi kuma larabci ya taimaka wajen fahimtar maganganun da sai an fahimce sannan za a yin ayyuka jama'a na fatan muna ganewa sai malam ya ce wa amma li'tibaru fi mas'alati al'idi fa min wujuhin to yanzu ya gama waccan magana magana akan muhimmancin larabci da yadda ya kamata a koye shi da ainihin abubuwan da ke da alaka da wannan yace dangane kuwa da shi kanshi mas'ala ta bikin idi wanda aka ce kar a koyi koyi kafirai game da idin su malam yace famin wujuhin akwai fuskoki daban-daban waɗanda suke bayyana hukuncin haka ahaduha fuska ta farko annal a'yada min jumlati shar'i wal manahij cewa su bukukuwa din suna cikin jumillar shari'ar musulunci wal manahij da tafarkin addini wal manasik da ayyuka waɗanda ake yin su na bauta ayyuka waɗanda ake yin su na bauta da gaɓoɓi irin ayyukan aikin hajji da makamantansu su ne manasik allati qala Allah subhanahu waɗanda Allah ubangiji yayi magana game da su yace wa likulli um likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu kowace al'umma mun sanya mata mansakan wato ayyuka na nasku ayyukan ibada su yanka da alƙibla da azumi ibadojin da hum nasikuhu waɗannan al'umma za su ci gaba da yin wannan aikin shine addininsu kalƙibla kama alƙibla tana daga cikin wato manasik abubuwan da suke bambance addinin mutane wassala haka na ita kanta sallah wassiyam da azumi waɗannan sa daga cikin sha'air wanda ake gane ga irin addinin mutane ga irin ainihin wato tsarin da suke bi a gun addininsu suna daga cikin tsare-tsaren da suke bayyana addinin mutane fala farka baina musharakatihim fil aidi wa baina musharakatihim fi sa'iril manahij babu bambanci tsakanin yin tarayya da ainihin wato kafirai a cikin bukinsu da kuma yin tarayya da su a cikin sauran tafarkinsu kamar alƙiblarsu ko irin azuminsu ko makamantansu فإن الموافقة في جميع العيد yin tarayya dacewa da ainihin a wato kafirai a cikin idinsu muwafaqatan muwafaqatun fil kufri daidai yake da an dace da su akan kafircinsu wal muwafaqatu fi ba'di furu'ihi kuma daidai yake da an dace da su wal muwafaqatu fi ba'di furu'ihi dacewa da su a wasu rassa na cikin wannan kafircin nasu muwafaqatun fi ba'd shu'abil kufri ka dace da su kenan a cikin wasu rassa na kafircin su ma'ana duk wanda yake yin irin bikin kafirai to ya dace da su akan kafirci domin wannan bikin kafirci ne da gwargwadon yawan abin da ya na bikin gwargwadon irin sakamako da zai samu na wannan kafircin in ya dace da su ɗari bisa ɗari ya samu ayyuka irin nasa na kafirci ɗari bisa ɗari kenan da gwargwadon abin da ya ragu da gwargwadon raguwar da za a samu a cikin ainihin wato nisbar balil a ayadu hiya min akhassi ma tatamayyazu bihi shara'i yace kai bukukuwa fa suna daga cikin abubuwa mafiya muhimmanci waɗanda suke bambance shari'o'i wa min azhari ma laha min ash-sha'air yana daga cikin kuma sha'air mafiya bayyana a cikin addinai fal muwafaqatu fiha muwafaqatun fi akhass shara'i al-kufri ka dace da kafirai a cikin bikin su kamar kana dacewa ne da su a cikin abu mafi keɓantuwa da su daga cikin tsare-tsaren addininsu don shi ne abin da ake bayyanawa a ga tambarin addinin fiye da sauran ibadoji wa azharu sha'airihi kana dacewa da su a cikin sha'ira mafi bayyana daga cikin sha'ira addininsu wala raiba annal muwafaqata fi hadha qad tantahi ila al-kufri fil jumlati bi shurutihi malam yace babu kokonto akan cewa dacewa da kafirai a cikin mafi muhimmancin tsarin addininsu da mafi bayyana daga cikin sha'air na addinin su babu shakka akan cewa wannan idan ta kai ta kawo yana iya tikewa zuwa ga kafirci a dunkule da sauran sharuɗan kafirci shine in ka kudirce cewa abin daidai ne ka kudirce babu laifi ayi ai duk addini ɗaya ne ai duk Allah ɗaya ake bautawa ai su ma sun yarda da annabawa sun yarda akwai aljanna akwai wuta sun yarda akwai hisabi duk in ka kudirce waɗannan abubuwan ƙarke me zai faru zaka waye gari ba tare da ka sani ba ka koma ka zama kafiri irinsu da gwargwadon yadda ka amintu da waɗannan irin abubuwa da suke na'am ana ku a can da ya ambaci likulli ummatin ja'alna man sakan hum nasikuhu oke kafin ita karka manta fa amma naka ba hakiki bane yau to ba zai zama umda akan cin da gaske ne malamin ya kawo ayar anan ko bai kawo ta ba alayi halin na san dai akwai nan gaba kada akwai inda zai ambaci wannan aya menene wace aya ce ma li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja wa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja yana kasa ku yes gashi nan yace eh zada huna fi qawluhu ta'ala fil matbu'a a cikin bugun da aka samu bugun inji ba rubutun hannun da ya itimadi a kan shi ba anan an kara li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kaji wasu ne kawai suka kara amma rubutun hannun babu Allah shi kyauta wa amma mabda'uha fa aqallu ahwalihi an takuna ma'asiya yace farkon dai al'amari game da kwaikwayon kaji matuƙa na iya kwaya ga kafirci matuƙar kwaikwayo da su farkon kuma fa mafi karanci kuma shine mene a ce akalla sabon Allah ne shine mafi karanci mafi girma kuma na iya kafircewa Allah sannan wa ila hadha al-ikhtisas ashara an-nabiy sallallahu alaihi wasallama bi qawli izuwa ga wannan kebantuwar da bukukuwa suke yi ne manzon Allah ya ishara da cewa inna li kulli qaumin ida lalle kowace al'umma suna da biki nasu wa inna hadha iduna wannan mu al'umman musulmi shine bikinmu wannan hadisi ya gabata a can baya al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa hadha aqbahu min musharakatihim fi labsi zinnar wannan dacewa din da zaka yi kwaikwayon da zaka yi da kafirai a wajen bikin su wanda shine abu mafi bayyana daga cikin al'adu ko sha'air din addinin su yafi muni fiye da a ce ka dace da su wajen ɗaura janjami shine azinnar belt ko gadil alasa an san gadil belt ne mai faɗi ko waistband wanda suke ɗaurawa ya rufe kusan duka cikinsu janjami ne haka suke ɗaurawa a jikin cikinsu to a ce ka yi irin wannan shigar kamar ka yi zanzaro ko ka saka wani belt wanda aka san irin na kafirai ne ka saka riga wadda da an gani irin ta kafirai ne ya fi sauƙin matsala fiye da ka dinga yin irin bikinsu ko da kana sanye da riga irin ta musulmai domin yanzu wannan kamar yadda za mu zo mu ji zai faɗa mana wa nahawihi min alamatihim sanya belt da ɗaura janjami da wani abu irin alamun da ake gane su da shi li'anna tilka alamatun li'anna tilka alamatun wada'iyya dan wannan alama ce kawai a jikin wada'u a jikin zahirin abin da ke bayyana laysat min ad-dini ba ta cikin addinin su wa innamal ghardu biha mujarradu at-tamyiz abin nufi da irin wannan da aka ce kar ai koyi da su a wajen shiga shine kawai kokarin bambance tsakanin musulmai da kafirai ya zama har sutura da yanayin shiga da kamanni an bambanta amma wannan bai da alaka da asalin addinin to kenan saba musu a wajen kwaikwayo da biki yafi muhimmanci fiye da saba musu a wajen sanya sutura duk da shi ma fa yana daga cikin abin da ake umarninka ka saba musu a ciki kamar da muka ji a baya وإنما الغرض بها مجرد التمييز بين المسلم والكافر وأما العيد وتوابعه yace shi ko bikin idi na al'ada kafirai da abubuwan da ke biye da shi na cin abinci da raye-raye da kaɗe-kaɗe da hutu da makamantansu fa innahu min ad-din al-mal'uni fa innahu min ad-din al-mal'un huwa wa ahlihi wannan yana daga cikin addinin da aka la'anci addinin shi kanshi addinin kuma aka la'anci masu yin addinin Allah ya la'ance su la'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryama zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kaga Allah ya la'ance su ya la'anci addinin ya la'anci yahudawa ala lisani dawud ya la'ance su kuma ila yau ala lisani isa ibn maryama qur'ani yazo da bayanai akan muni da lalacewa addinin su da yadda suka gurbata addinin Allah kaga su abin la'anta ne kuma addinin ma abin la'anta ne to ka dace da su a cikin abin da wani bangare ne na wannan la'anan addinin ya fi muni fiye da ka dace da su akan abin da ya shafi suturar su ne kawai ko irin shigar da suke ina fata mun gane wannan fal muwafaqatu fihi muwafaqatun fi ma yatamayyazuna bihi min asbabi saqtillahi wa iqabi dacewa da su a cikin bikin kana yin kama ne da su a cikin abin da a dalilin shi ne Allah ya fushi da su a dalilin irin waɗannan bukukuwan da suka canza addinin Allah su ne dillan da ya sa Allah ya fushi da su Allah ya baran-baran da su to dacewa da su a kai na iya zama kai ma dalilin da Allah ya fushi da kai kenan wayin shi ta an tunzima hadha qiyasan tamsiliyan qulta in ka so ka sanya wannan a cikin wani mazubi wanda za a gwada abin a ganshi ya fito karara a cikin wani madubi da za a ganshi karara sai ka ce shari'atun min sha'airul kufri ga wata shari'a daga cikin shari'o'i na kafirci aw sha'iratun min sha'airi ko wani tambari daga cikin alamomin kafirci fa hurrimat sai aka haramta wannan shari'a ko aka haramta koyi da wannan tambari aka hurrimat muwafaqatuhum fiha aka haramta kwaikwayo da su a ciki ka sa'ir sha'ailul kufri wa sha'airi kamar yadda aka haramta kwaikwayo da sauran tambarori na kafirci da shari'a kafirci wa in kana hadha abyanu min al-qiyas al-juz'i da wannan yafi qiyasi wanda yake ya shafi wani bangare ne bayyana ma'ana akwai a cikin usul da yake abin da yake cewa qiyas al-juz'i wanda shine za a yi hukunci akan wani abu da wani saboda wata illa da suke da ishtiraki a ciki ko da sauran sifofin su basu bayyana ba to wannan ya mafi bayyana fiye da kiyasin da aka yi a baya kenan cewa ka bi su akan wani bangare daga cikin abubuwansu yanzu ya fito da abin fili ne ga wata shari'a daga cikin shari'o'i na kafirci ko wani abu daga cikin alamun kafirci wanda musulunci ya hana koyi da shi to ina kuma ga koyi da gaba ɗayan shi thumma kullu ma yahtassu bihi zalika min ibadatin wa'ada sannan ka sani da cewa duk wani abu wanda yake banta da bikin nan na kafirai na ibada ko al'ada fa inna ma sababuhu huwa kaunuhu yawman makhsusan ana yin wannan ibadar ne ko wannan al'adar ne saboda wannan ranar ta musammanci ma'ana ranar da za su yi Easter ko Kirsimeti ko wane ne akwai abin da suke da sunan ibada ta yi da safe su je coci su yi addu'a su yi service in sun fito kuma za su yi ziyarce-ziyarce da kaɗe-kaɗe da lashe-lashe wannan kuma al'adu ne kaga akwai ɓangaren ibada akwai ɓangaren al'ada kamar da a bukukuwanmu na addinin musulunci akwai ɓangaren ibada sallar idi zikirori da haidala da kabarbari da canza hanya da ake yi wannan suna cikin babuka na mene na addini ko sannan kuma akwai al'adu da aka saba hawan sallah cin gayu da ake yi ziyarce-ziyarce hutun aiki wannan kuma al'adu ne to su ma a cikin bikin nasu akwai abin da suke yi saboda wannan ranaku kuma sun keɓance wannan ranakun da su saboda a wurinsu ranar tana da muhimmanci ne wa illa in ba don haka ba falauka na sa'irar ayyami lam yuktas bi shay'in da a ce ya kasance ka sa'irar ayyam kamar sauran kwanaki ne da ba a keɓance wannan rana ta kirsimeti ko esta da wani abu ba wa taksisuhu laysa min dinil islami fi shay'in ware wannan rana a bata wani muhimmanci ko a yi wani abu na musamman a cikinta ba shi da alaƙa ko miskala zaratin da addinin musulunci bal kufurun bihi kafircewa musulunci ne ma a samu musulmi yana ware wata rana daga cikin ranakun kafirai yana hutu ko yana ware wata rana daga cikin ranakun kafirai wanda suke yin biki yana taya su biki yana nuna annashuwarsa ko farin cikinsa wannan kafircewa addinin musulunci ne fuska ta ɗaya kenan ta nuna wato barnar da ke cikin dacewa da su a cikin ainihin bikinsu alwajhu thani malam yace fuska ta biyu annama yaf'alunahu fi a'yadihim ma'asiyatun lillahi abinda suke aikatawa a bukukuwan su saba wa Allah ne imma muhdathun mubtada'un wa imma mansukhun ko dai ya zama abin kirkira ce bid'a ce ko kuma mansukhi ne an share shi a cikin addinin wa ahsanu ahwalihi wala husna fihi mafi kyan yanayin shi duk da babu wani abu mai kyau a ciki an ya kuna bi manzilati salatil muslimi ila baitul maqdis ya zama gwargwadon shi shine kamar musulmi ya tashi yanzu ya ce zai yi sallah sai ya kalli baitul maqdis ya ce shine alqiblarsa kaga menene wata alqibla ce wadda an soke ta shine mafi karancin laifin da mutum zai yi idan ya kwaikwaye su yanzu da za ka yi sallah a zahar ko la'asar ka kalli baitul maqdis ai kaga ba kalli alqibla ba kuma wannan sallah ba ta yi ba matukar kana sana kai ta to shine mafi karancin munin da ke cikin kwaikwayon kafirai shine kana yin wani abu wanda koda ya tabbata a asalin shari'ar su kafin su lalata ta to shari'ar an soke ta sakamakon zuwan alqur'ani ina ba ta mun gane wannan jama'a hadha idza kana al-maf'ulu mimma yutadayyanu bi wannan fa in ya zama abinda kake aikatawa ya daga cikin asalin abinda yazo a shari'a ana bautawa Allah da shi wa amma ma yattabi'u dhalika min at-tawassu'i fil adati amma abinda ke biye da waɗannan na wato faɗaɗa al'adu min at-ta'am kaman yin abincin sallah ranar kirsimeti wal libas da sa kayan sallah ranar kirsimeti واللعب والراحة دا يوم واسني دا يوم هوتو فهو تابع لذلك العيد الديني wanda gaba ɗayansu suna bin wancan idi na addini kama anna zalika tabi'un lahu fi dinillahi al-islam kamar yadda waɗannan ire-iren waɗannan bukukuwa waɗannan sharholiya suna biye da ainihin biki na addinin Allah suna biye da sallar idi ta ƙaramar sallah ko babbar sallah fa yakunu bi manzilati an يتخذ يتخذ بعض المسلمين عيدا مبتدئا sai zama kwatankwacin shi kwatankwacin shi shine kamar a ce wasu musulmi su kirkiro wani sabon idi ya khruju fihi ila sahara musulmai su kera wani sabon biki kamar da suke yin misali maulidi ko suke yin idin gana gani ko makamancin haka ranar wannan bikin sai musulmi su fita bayan gari wa yaf'alu fihi min al-ibadati a ji a aikata ibadoji wal'adati da al'adu min jinsil mashru'i irin abin da aka shar'anta wa musulmai fi yawmayil fitri wan nahari a ranakun karamar sallah da babbar sallah a ce ga musulmai sai su kirkiro wata rana su ba ta muhimmanci rana idan ta yi sai su wayi gari sun ci gayu su fita bayan gari da hantsi su je su sallar idi raka'a biyu su dawo su ci gaba da biki kwana ɗaya biyu uku su yayyanka dabbobi su dafa abinci su ta biki irin abin da ake yi a ranar shawwal ɗaya ga wata da ranar zulhijja goma ga wata idan mutum yi haka jama'a kuna ganin musulunci zai karɓi wannan ba zai karɓa ba ko to ina kuma ga cikin wani addini kenan shi ne yake mana kwatance cewa mafi karanci shi ne irin wannan da musulmai za su yi au misali an yunsaba biniya ko kuma a je a kafa wani ɗaki yutafu biha a dinga kewaye ɗakin wato hajj a dinga yin tafiya takanas ta kano a kai ziyara wannan ɗakin wa yusna'u liman yaf'alu zalika ta'aman kuma wanda ya taho wannan gari inda wannan ɗaki yake wanda aka yi shi ya kama da ɗakin Allah Ka'aba sai kuma mutanen garin su dinga ba mutane baki abinci suna ba su wurin kwana kamar da mutanen Makka suke wani hau zalika da makamancin wannan da musulmai za su yi irin wannan da sun bata musulmai su zo wani gari su yi wani ɗaki su ce shi ma ɗakin su ba shi alfarma su samu lokacin da su dinga zuwa suna kewaye ɗakin suna zikirori irin wanda ake a Ka'aba kuma mutanen garin su dinga tarban waɗannan baki suna ba su abinci da musulmai za su yi haka da sun bata da musulmai za su ware wata rana su dinga yin biki irin na karama ko babbar sallah da sun bata to ina kuma ga in musulmai suka koma suna kwaikwayon ire-iren waɗannan abubuwan a cikin wasu addinai waɗanda Allah ya riga ya ainihin wato tsine masu yin addinin da abin da yake a cikin addinin falau karihal muslimu zalika lakin ghayyara adatihi ذلك غير عاداته ذلك اليوم كما يغير أهل البدعة عادتهم في الأمور العادية أو في بعضها kaddara musulmi ya zama yana kyamar yin wannan abu kamar yadda musulmi yana kyamar kirsimeti asla amma kuma sai ya zama wannan al'ada ta canza rayuwar shi ga wani musulmi ya ga musulmai suna yin irin wannan abun misali sun je suna yin wata sabuwar sallah ko wani sabon aikin hajji a wani wuri daban sai zama yana kyamar abin amma kuma ranar duk da yana kyama sai ya dinga taya su shine shi ma sai ya canza al'adar shi kamar yadda yan bid'a suke canza al'adunsu a ranar wasu bukukuwa bi sana'ati ta'amin ta hanyar yin abinci wa zinatin ko ta hanyar yin kwalliya wa libasin da sanya sutura wa tawsi'in fi nafaqa da yalwata ciyar da iyalai wa nahwi zalika da makamancin wannan min gairi an ya ta'abbada bitilkal adatil muhdasa amma dai bai je yayi wannan addini na ƙarya da aka kirkira ba alam yakun hadha min aqbahil munkarat ashe wannan baya daga cikin mafi munin al'amari jama'a mun gane kwatancen kuwa musulmi ne suke yin wani abu wanda yake ba daidai ba kai kuma kana ganin abin ba daidai bane kuma baka yadda ba daga cikin bukukuwa amma saboda sabo yau da kullum in ana yi kai ma sai ka taya su duk da a zuciyarka kana jin ba kyau kamar yanzu a ce ranar maulidi sai ko ranar cika ciki ka san cika ciki ba kyau addinin nasu ba ne duk da aka sai ka ce to tun da dai kowane gida an yi abinci yara suna ta abin nan suna ta wadaka da nama kai ma ka je ka auno nama kilo uku ka siyo shinkafa ka siyo taliya da latas a zo duk a haɗa ma yara su ta wadaka wajen ka abaku a baya duk da a zuciyarka kana jin cewa ba babu kyau yace wannan bai zama daga cikin abu mafi muni daga cikin abin kyama ba to wannan ma wanda musulmai suke yi kenan ina kuma ga wanda kafirai suke yi ka ji da muni din ka bi su ko kuma ka ma daina jin munin abin ko kuma ya zama kai ne ma akan gaba wajen taya su kaga kenan gwargwadon matakin yadda ka shigewa abin gwargwadon abin da zaka samu na rabo a cikin bata ko kuma na rabo a cikin abin da shine dalilin da Allah ya fushi da su ɗaya daga cikin dalilan da Allah ya tsine ma addinin su ya ainihin tsine ma irin tafarkin su fakadhalika muwafaqata haula'i al-maghdubi alaihim wad-dallina ashaddu to yadda kaji wannan kwatancan to haka kuma ya kamata ka gane dacewa da waɗancan da Allah ya yi fushi da su Yahudi kenan da kuma waɗannan ɓatattu jahilai su ne nasara ya fi wancan matsala wa ashaddu ya fi tsanani na'am ha'ula yuqirruna ala dinihim al-mubtada wal mansukh waɗannan za a bar su akan addinin su da suka kirkiro da kuma addinin su wanda Allah ya soke mustasirina bihi suna masu yin ainihin jin daɗi suna masu yin buki da shi wal muslimu la yuqirru ala ala mubtada'in wala mansukhin musulmi ko ba a kyale shi ya ci gaba da yin addini na bid'a ko abinda yake addini ne an soke shi la sirran wala alaniyatan ba za a bar shi yayi a boye ba ba za a bar shi yayi a bayyana ba wa amma mushabahatul kuffar mushabahatul kuffari fa ka mushabahati ahli bid'i wa ashad amma kama da kafirai to kamar kama da yan bid'a ne ko kuma ma yafi kama da yan bid'a tsanani mun karanta a baya cewa kama da yan bid'a shi ma na daga cikin abin da aka hana fil jumla to haka kuma kama da kafirai hani akan kama da kafirai ya fi tsanani fiye da hani akan kama da yan bid'a jama'a mun ji fuska ta biyu shine kasancewa abin da suke aikatawa sabo ne bid'a ne ko kuma addini ne wanda an riga ya an soke shi sai abu na uku malam yace alwajhu salis fuska ta uku dake nuna haramci da tsoratar da musulmi akan ya biye ma salam bikin kafirai annahu idza suwiga fi'lul qalil min zalika adda ila fi'lil kaseer idan aka ba mutane dama su dinga aikata dan kadan din to wannan zai jawo su aikata abu mai yawa thumma idza ishtahara shay'u dakhala fihi awamun nasi sannan kuma idan an aikata shi da yawa shikenan sai a gama garin mutane kowa ya shiga ana ta yi da shi in abin ya shahara ya bugari wata nasau aslahu shikenan sai a manta da asalin shi hatta ya sira adatan linnasi har wannan abin ya waye gari ya zama al'adar mutane bal idan ya waye gari ya zama biki ne wanda ake maimaitawa yau da gobe kamar yadda aka waye gari ga sunan da yawa sun zama ire-iren waɗannan bukukuwa ɗauki aure ɗauki jana'iza ɗauki bikin suna ɗauki biki na al'adu da ake akwai abubuwa da dama da ake asalinsu kafirci ne maguzanci ne al'ada kafirai ne da aka ci gaba da yi har ya shahara shikenan sai awam suka ɗauka kowa na yi aka manta asalin har ya zama al'ada ta yadda yanzu wanda duk ya ce ba kyau sai a fara zaro idanu ana mamaki cewa yana yaƙi da al'adun da kowa ya gaje su kabiran an kabirin amma da an bi tarihin su kafin a wuce shekara 100 ko shekara 200 sai a iya gano source din da aka dauko su ina ba da jama'a mun fahimci wannan yanzu dauki carbi jama'a carbi sha'ira ce daga cikin sha'air na kafirai fafaroma da fastoci da bishop su suke rike carbi suna yin zikirin su irin na kafirai ana nan sai yan dariƙa khawas sai suka kwaikwayi wannan abu suna yi idan suna irin nasu zikirorin har sai ya shahara kowa ya gani sai awam suka kama sai zama yanzu al'ada ce har ma da an ga mutum da carbi yanzu to alama wai shi musulmi ne mai yawan zikiri har ma wasu na ganin wai ko da gawa aka tarar ba a gane wace iri ba ce in aka lalaba aka ji carbi a aljihun shi to alama ne akan musulmi ne ya zama ma identity da musulmai shaga shine irin wannan misalan cewa summa idza ishtahara shay'u dakhala fihi awamun nas idan abu ya shahara sai jahilai talakawa ya ayyuhan nasu kowa da kowa ‘yan mahabba dabba sai su shiga wata nasau asalahu sai a manta da asalin shi hatta yi sira adatan linnasi har ya zama al'adar mutane bal idan har ya zama idi biki thumma la yudahi bi idillah hatta yudahi bi idillah har a zama ana gogoriyo da shi da idi wanda Allah ya shar'anta bal qad yuzadu alaihi kai yana ma iya ɗara idin da Allah ya shar'anta wajen muhimmanci idan zaka je yan dariƙa suna cewa ranar maulidi ta fi ranar sallah muhimmanci ai watakila wasu ma'anan sun taɓa jerin magana ta kato ɓara bakin yan dariƙa ga ranar da Allah ya shar'anta ya ce ranar idi ce su suka je suka kwaikwayo daga cikin kafirai bikin tunawa da ranar haihuwa annabi isa suka kwaikwayo suka kawo cikin musulunci tun suna yi isu isu a zaurkansu na khawas ɗinsu har ya zama ya fito gari ya fito titi ya bi duniya ƙarƙashin ƙoƙarin da suke na kara wannan abin sai a samu wawaye daga cikinsu ko masu masu shaci faɗi sai su ce ai ma muhimmancin ranar ya fi muhimmancin ranar arafa tun ana gwada shi da irin bikin da Allah ya halasta har ma a sa shi a saman bikin da Allah ya halasta da ana gane ina fata muna gane kwatancen da yake mana muna gane kuma irin waɗannan waƙa'i da suke rayuwa muke ganin su a cikin addini waɗanda muke ganin su aikaci yanzu sake ɗaukar misali kati da ake bugawa na aure jama'a wanzu waye yake ganin shi a matsayin wata matsala amma an bi tarihin shi abin coci ne an aro daga coci aka kawo shi cikin musulmai tun ana yi sai masu kuɗi sai 'yan boko shikenan har ya wayi gari ishtahara ya baza gari wa akhadahu amatun nasi har kowa ya dauka yanzu da za a yi wani biki babu kati sai mutane su kaman bikin bai cika ba kaman auren kaman naƙisi ne a ce babu kati yanzu kuma da ustazu da alaramma da shehi da kowa in zai wa yashi aure sai an buga kati sai an yi kala kala akwai na manyan mutane akwai na mutawassituna akwai na ƙananan mutane akwai wanda za a sa musu a envelope a kai musu akwai wanda za a zo a manna a jikin notice board din masallaci ba haka yake yi ba jama'a duka kuma daga coci aka ɗauko shi an wayi gari har an manta asalin tanasan nasu asalahu to kuma har sai ya zama watakila ya fi muhimmanci fiye da da'awa da aka saba ta gama garin aure ma'ana yanzu a bisa al'ada hausawa gora ake kawowa don da ka kai mishi gora yanzu ko abin nan dabino ko makamanci haka sai ya ce ina kati katin ya fi muhimmanci Allah shi kyauta wannan dai duk misali ne akan abin da yake faɗa cewa sai a wayi gari mutane sun saba da abin da yake asalin shi kafirci ne ya shiga cikin su har ya wuce abin da Allah ya shar'anta hatta ya kadu an yufdi ila mautil islami wa hayatil kufri har ya kusa da ya jawo zuwa ga mutuwar musulunci da raya kafirci sarki ya tabbata Allah ga Allah jama'a wannan malami da yake malami ne da na Allah ka ji irin maganganun shi ka annahu muayyadun kama Allah yana mishi ilhaman maganganun da yake faɗa wannan maganganun fiye da shekara 700 fa jama'a a lokacin akwai baqiya ta asar na musulunci ba irin yanzu ba amma sai kamar yanzu yake magana cewa har a wayi gari ire-iren waɗannan abu da ake yi na kafirci sai su haɓaka har su jawo su kusa da sun jawo an kashe musulunci an raya kafirci yanzu ka je gari irin Kano jama'a irin Sokoto kai har nan Zaria irin yadda aka raya bikin maulidi wala ya fi bikin sallah muhimmanci a wurinsu don sallah ana yi ne yau gobe jibi kowa ya manta ya kuma harkar shi amma maulidi sai a fara shi tun muharram za a dinga yin maulidi har zuwa watan nan da muke cike na jumadal akhira ba a ga maulidi ba a yi a gidan wane a yi a zawiyar kaza a yi a cibiya kaza a mammanna wasu manne-manne a unguwanni a cika anguwa da fosta wane ya nashi zakiru wane ya nashi kanin shi ma ya ƙara yi in an yi nan da dare a koma wani wuri a yi da safe abu iri-iri sha'air daga maukibin ne da rali da kaɗe-kaɗe da ƙasida da raddi da tarihi babu abin da ba a yi wanda sallah karama da babba ba a mata wannan a yi anko kaga 'yan mata sun fi su ɗari biyar da anko duka iri ɗaya kaga samari su ma wajen dubu da anko iri ɗaya 'yan ƙwallo da anko 'yan daudu da nasu 'yan fim ɗin hausa 'yan banga 'yan karota kowa da ankon shi ana bikin wai maulidi duk wannan mai jama'a raya maguzanci har ya ɗara addinin musulunci jama'a na fata mun gane wannan na'am haka ake yi makarantun islamiyya kowanne suna da ranarsu har timetable ake yi to ku ku yi rana kaza za mu kawo muku ziyara mu kuma yi rana kaza za mu kawo muku ziyara za ku kawo mana ziyara kuma saboda ka a samu clashin har haka suke duka ana yin waɗannan abubuwan jama'a duk wannan misali ne akan raya kafirci har ya ɗara wa musulunci to kula kuma yanzu irin kirsimeti yadda shi ma aka raya shi ya ɗara musulunci yanzu aka ci ranar kirsimeti gabaki ɗayan duniya gaba ɗaya sai ta yi hutu duka duniya kowa ko baka so akwai abin da in kana son ka yi shi ba za ka samu barana saboda wata rana ce da a duk duniya an yi recognizing dinta in aka ce yau za a shiga ɗaya ga watan januwari a daidai wannan awa ɗin da za a gama waccan shekaran 00 hours za a shiga 00.01 hours na next na ɗaya ga watan januwari tsakar dare kenan haka ba ake dakatawa duka duniya a tsaya cik ana jiran wannan mintin ya shiga ana harba knockout da, da, da, da, da, da abubuwa ana, ana, ana, ana wasanni a birane musamman kuma ana ruwaito duka waɗannan labaran ana kwabarin ɗinsu albastul hai a kafofin yada labarai saboda an ɗaukaka kafirci bai da musulunci ba wanda yake musulunci haka har a ƙasashen musulmai har a ƙasar saudiya ana observing wannan rana ɗaya ga watan januwari 'yan mutanen saudiya da ake ganin su bala da tauhid su ma suna yi a ƙasar iran dama ƙasar kafirci ce da suke da awon musulunci su ma suna yi a najeriya a chadi a kamaru kar kai kuma kar ma kar ambaci america ko ingila ko jamus ko faransa wanda ma wannan kalbul kufuri ne wa manba'u ko ina ya zama shine abin da aka ɗaukaka fiye da addinin musulunci jama'a kun ga wannan magana ta ibn taymiya to mu yanzu muna ganin ta karara za mu iya ma mu cire kada ɗin mu ce hatta an yi fudiya ila mautil islami wa hayatul kufuri ko kuma an ka karanta sai ka ce bal kad afda bayan ka karanta da cewa hatta ya kadu an yi fudiya ila mautil islami wa hayatul kufuri sai ka aja lamba a ƙasa ka ce bal kad afda fi zamanina wa nas'alullah al'afiya dole kai wannan taliki a ƙasa cewa mu a zamanin mu an kai ga haka muna fata Allah ya kawo mana dauki da mafita sai malam yace kama kad sawwalahu ash-shaytanu li kaseerin mimman yadda al-islam kama yadda shaytan ya riya wannan bala'i ga mafi yawan mutane dake da'awar musulunci fi ma yaf'alunahu na abin da suke aikatawa fi awakhir saumin nasara a ƙarshen azumin kirista kirista suna yin azumi min al-hadaya abinda suke yi na gifts kyaututtuka wal afrah da nuna farin ciki wan nafaqat da ciyarwa wa kiswatul aulad da sanya wa ƴaƴa sababbin kaya wa gairi zalika da makamantan waɗannan mimma yasiru bihi mithlu idil muslimina mithlu idil muslimina wanda hakan sai ya maida wannan bikin da ake yi bayan azumin kirista kaman biki irin na sallan musulmai balil biladu al musaqibatu lil nasara yace kai garuruwan da suke da musaƙaba shine ƙariba wanda suke da makwabtaka da kiristoci allati qalla ilmu ahliha wanda mutanen ƙasa suke da ƙarancin ilimi wa imanuhum suke da ƙarancin imani qad sara zalika aglaba indahum wa abha fi nufusihim min idillahi wa rasulihi an wayi gari irin wannan biki na sallar kirista ya wayi gari yayi rinjaye a cikin zukatansu kuma wa abha ya fi birge su ya fi kyau a cikin zukatansu fiye da idin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alama haddathani bihi thiqatu kamar yadda amintattu suka bani labari dan shi baya rayuwa irin wannan garuruwan a lokacin yana rayuwa a gari ne na musulunci garin Dimashku amma akwai garuruwan da suke musaqiba wanda suke makwabtaka da kafirai musaqiba lin nasara suke kusa da kiristoci kamar yanzu ne a ce kai da kake rayuwa a Zaria ko Kano ko Sokoto ko birnin kebbi ko bauchi ko makamancin haka garuruwan musulunci ne hala akwai nau'in kafirci da bala'in kwaikwayon kafirai da ba za ka ji labarin shi ba amin ba za ka gan shi ba sai dai ka ji labari a gun musulmin da ke inugu ko fatakol ko abba ko yake cikin wata ƙasa ta arna shi zai baka labari duk da fa nan din ma ana ganin kwaikwayon amma ba za ka gan shi yadda na can ya gani ba shi sa yake ce mana kamar yadda ya ji labari ka ji jama'a an samu wuraren da idan kirista suna yin sallarsu akwai azumi da suke za mu zo mu ji bayani akan shi a nan gaba suna yin azumi na kwana arba'in wanda wannan azumi ba su da asalin takamaiman shari'a da ce su yi shi don sun fara shi ne ma bayan abin da suke riyawa na cewa an kashe annabi isa wanda mu ko mun san wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahum to daga wannan waqi'a ta wannan tashbihin suka kirkiro azumin sai zama azumin kuma ba shi da lokaci sananne yadda mu a musulunci mun san daga ɗaya ga watan ramadan zuwa ƙarshen shi ne azumi kuma duk shekara a haka ake yi su kuwa suna cewa ne bari su gwama kalanda biyu da suke aiki da ita akwai kalanda ta gregorian wadda ita ce wannan january february march tana amfani da lissafin sola ne lissafin rana akwai kalanda ta julia wadda take ita kuma tana amfani da lissafin dare ne luna kalanda ce dukansu kalanda ne na kafirai to sai suka gwama kalandun guda biyu sai su ce daga 21st march haka yake a lissafin nasu kaga lissafin rana kenan according to gregorian ko to next full moon da zai zo bayan 21st march in aka samu badar wata cikakke wanda ya zo a bayan wannan to shine ranan sallah da aka sai a kirga kwanaki arba'in baya sai a faro azumi daga can da aka wani lokaci azumin daga cikin february wani lokaci daga tsakiyar february wani lokaci daga cikin january ko ƙarshen shi gwargwadon abin da hali yayi kawai kowace shekara sai an tsaya an yi lissafin yaushe za a fara yaushe za a gama ƙarshen shi shine suke yin good friday da easter monday za mu zo mu ji bayani a kansa a nan gaba waɗannan kuma kwanaki suna da ƙayari da suke lissafa a kan cewa randa aka kama annabi isa da randa aka ce wai an kashe shi da randa ya farka da randa ya tashi ya koma ga allah duk su ne wannan kwanakin a jejjere suke yin wannan bukukuwa to kaga in ma da gaske ne kenan bikin an kirkiro shi bayan shudewa annabi isa ne kenan to ina aka samu shi da ya kamata a ce ya ana yin shi ne tun farkon annabi isa yana cikin rayuwar shi ta farko kafin Allah ya ɗaukaka shi zuwa sama ina fata mun gane wannan jama'a a takeice duk ba wannan shine muhimmi ba abu muhimmi shine sai aka samu musulmai sun biye musu akan wannan musulmai suna taya su irin wannan bikin ranar Easter ko Good Friday sai a ga musulmai da ire-iren waɗannan abu da ake na bukukuwa canza sutura cin abinci da yawa yawace-yawace rabon kyaututtuka da yi ma 'ya'ya kwalliya duka musulmai ne suke wannan sai malam ya ce kai a ƙasashen fada aka ce suna kusa da kafirai kamar yadda wasu amintattu suka ba mu labari in ji ibnu taimiya waɗannan bikin ma tanadin da ake musu da shirin da ake musu a shekara ya fi tanadi da shirin da ake bikin musulmai a wajen su musulman wa amma ma ra'aituhu bi dimashqa yace amma abin da ni na gani a garinmu na dimashku in ji ibn timiya wa ma haulaha da abin da ke kewaye da kasar dimashq min ardi sham cikin sauran kasusuwan kasashen sham su himus kenan da su makamantansu da su qadisiya da duk sauran garuruwan da suke kasar sham ma annaha aqrabu ila al-ilmi wal imani duk da cewa kasar sham fa ta tana da kusanci kwarai zuwa ga ilimi da imani fa hadha al-khamis alladhi yakunu fi akhir sawm an-nasara to wannan rana alhamis din akwai alhamis ta karke a cikin azumin wanda ita ce ana gobe good friday kenan alhamis din da ana gobe good friday akwai sunan da suke kiranta da shi yaduru bi dawrani sawmihim wanda wannan rana tana juyawa ne gwargwadon juyawar azumin su alladhi huwa sab'atu asabi'a wanda shi azumin mako bakwai ne shine kwana arba'in kenan wa saumuhum shi wannan azumin nasu wa in kana fi awailil fasl allazi tusammihi al-arabu as-sayf duk da yana zuwa a farkon lokacin da larabawa ke kiran shi da as-sayf soma kenan menene as-sayf bazara ko wa tusammihi al-amatu ar-rabi'u su kuma sauran jahilai suna ce mishi arrabe kamar kace kaka lokacin da ake girbe amfanin gona fa innahu yataqaddamu wa yata'akhkharu wannan azumi yakan yi gaba ko yayi baya laysa lahu haddun wahidun ba shi da wani haddin lokaci kwaya daya min as-sanati shamsiyya al-safin shekara ta ainihin wato Gregorian ta January February kal khamis alladhi huwa fi awwali Naisan kamar wannan ranar Alhamis wacce wani lokaci takan zo a farkon watan Naisan, Naisan shine Afrilu jama'a, bal ya fi na hawi salasatin wa salasina yauman, ana samun wannan rana ta alhamis ta dinga jujjuyawa tsakanin wasu kwanaki da ba sa gaza kwanaki talatin da uku, ana iya samun su a cikin ɗaya daga cikin wannan kwanakin. La ya taƙaddamu awwaluhu an sani shabbab, wanda farkon wannan azumin baya rigatar biyu ga watan shabbat shabbatu shine february waɗannan watanni january february har zuwa december suna da wasu sunayen su larabci da ake kiransu da su alal misali sune waɗannan january akan ce da shi kanun asani shi kuma february kamar da muka ji suna ce mashi shabbat march shi suke ce ma azar in ba na manta ba yes azar shi kuma azar da madda ko shi kuma abrilu shine naisan May May suna cewa da shi Nawwar shi kuma a uh, June ko shine Huzairan Huzairan shine June Huzairan July kuma suna ce da shi Tammuz sai daga July sai menene ma sai August ko August shine Ab alif da madda haka sai ba'ul sai watan Satumba shi suke ce ma Ailul Ailul sai kuma October sukan kira shi da suna da uh, Oktoba da Nuwamba shine tashirin awwal da tashirin sani Oktoba shine tashirin awwal Nuwamba shine tashirin sani shi kuma Disamba shine kanunul awwal wanda dan uwan wancan januwari kanunu sani kenan in ka duba munjid na larabci za ga ya kawo su da bayanansu da komai wannan shine sunayensu watakila na yi wani kuskure a wasu wallahu alam januwari sukan kira shi da suna mai muka ce ma kanunu sani sai february shine shabbat sai march shine azar sai april shine nisan ko nisan sai may shine nawar sai june june shine suke ce ma huzairan sai july shine tammuz sai august shine ab september ailul sai kuma october shine tashrinul awwal sai november tashrinul thani sai december shine ainihin wato kanunul awwal wannan shine sunayensu da larabci na da kamar da ake kiransu ba sunayensu da ake kiransu yanzu ana kokarin fassara su ko ta'aribinsu a ce january a ce yanayir february a ce febriyar wannan ta'arib ne kawai august a ce augustus duk da yake sunayensu ne yadda suke da haka a larabci din galibinsu wasu sunayen wasu gumaka ne sunayen wasu alloli ne sunayen wasu sarakuna ne kamar augustus sunan wani sarki ne kamar Julai, tammuz kenan yuliya sunan wata sarauniya ce ko allanniya daga cikin alloli na addinin maguzanci na girka duk kafirci ne da ma tsaba rage shi aka zo aka yayata shi a cikin mutane aka waye gari kuma ya zama mana ba yadda muka iya yanzu rayuwar da muke ya zama mana ainihin wato karfan kafa to wannan watan nan nisan shine afrilu shi kuma shabbat kamar yadda ya faɗa sani shabbat shine february wala ya ta'akharu awwaluhu an samini azar sannan kuma ainihin wato abin nan karken shi ko baya zama wala ya ta'akharu awwaluhu farkon shi baya jinkiri an samini azar daga takwas ga watan azar azar shine march ko bal yabtadi'una bil ithnain alladhi huwa aqrabu ila ijtima'i ash-shams wal qamari fi hadhihi al mudda suna farawa ranan wata litinin ne wata tafi kusa da haduwar lissafin su na wata da na rana na wata da na rana fi hadhihi al mudda a wannan lokaci li yura'u dan su kula kama za'amu kamar da suka ce at tawqita shamsi wal hilali su kula da duka lissafin guda biyu na farin wata da lissafin rana kamar da muka faɗa ma'ana suna farawa dai ba sa farawa ya gaza biyu ga watan Februari yana iya wuce biyu zuwa uku hudu biyar gwargwadon yadda lissafin ya kama sannan baya jinkiri zuwa ga takwas ga watan ainihin wato a farkon Afrilu to za ga kuma ƙarshen Afrilu din shine mene shine ake yin yaushe ne Esther ne abu ma ya zo ko wannan satin mai zuwa ne to kama ji juma'an nan mai zuwa shine good friday ko babu wani good a cikin shi ba ita kanta lafazin good friday din sai da malaman tarihi suka yi sabani akan ma me ma'anan good din har wasu ma suna ganin ma adulteration ne na god ne god friday wai fridan Allah shine daga baya aka ƙara zero ya koma good akwai wannan ra'ayin a cikin tarihi wasu kuma suka ce a good yana nufin a wajen holy holy friday friday wadda take muƙaddasa abin darajtawa saboda ran da wai aka zubar da jinin annabi isa wai dan ya cici zanubansu kamar yadda suke cewa hayaniya ce jama'a da bankaura tana nan da yawa a cikin tarihi ga karanta littafan tarihi wanda suke magana akan abin nan kamar mausu'at haka encyclopedia da suke magana akan irin wannan abubuwan zaka je irin wannan surutun ka kasa gane ma ina abin yake so ya kai gare shi wa kullu zalika bid'un ahdathuha bi ittifaqin minhum duk waɗannan abubuwan lissafin nan da yin wannan azumin da yin wannan sallah ta Esther da makamantansu duka bid'o'i ne wanda su kansu sun hada kan cewa su suka kera bid'o'in khalafu biha shari'ata allati ja'at biha al-anbiya kuma sun yadda da kansu akan sun saba wa shari'ar da annabawa suka kawo fa innal anbiya domin su annabawa ma waƙatul ibadati illa bil hilali ba su taɓa sanya tauƙiti lokacin yin ayyukan ibada ba sai da farin wata yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj waɗannan jinjiran wata su ne abin lissafin ranaku da kuma kewayewar shekara da aikin hajji duk wata ibada ta musulunci ana lissafin ta ne da dare sawa'un wato da farin wata yau a ce ɗaya ga watan muharram da wata ake gane wannan goma ga watan muharram ashura da wata ake gane wannan haka ranan da za a kama azumi ɗaya ga watan ramadan da ranar da za a yi sallah ƙarama ɗaya ga watan zulhijja a sha'aban shawwal kai ko da ranakun aikin haji kwanakin aikin haji tun daga kan zulhijja amin daga kan shawwal zuwa karke da ranan arafa da ranan tarwiya duk waɗannan ranakun a musulunci gaba ɗayan su jama'a kamar yadda kowa ya sani babu wata rana ta wata ibada a musulunci da ake mata tauqiti sai da wata sawa'un ranan za a ce sunan wannan daren daren lailatul qadari ne ko daren ashura ne ko daren sallah ne duk wani dare lissafin dai na wata ne musulunci yana lissafi da wata ne to haka kuma lissafin shekaru da kwanaki da juyawa abubuwa duka a musulunci da wata ake hakika ne za a yi ma yaro lissafin shekarunsa ne lissafin kaza ne duk ta'asiri ne na cakuɗaya da kafirai mu kuma mana lissafi da ranaku jama'a amma musulunci da dare yake lissafi yana daga cikin tasirin da irin wanda ya shige mu din har ma muka waye gari mu san asalin shi ba shine yanzu duk abin da zamu yi mun fi gane mu lissafa mu ce 19 ga watan December 17 ga watan August waɗanda ma fa suke kula da addini sune suke irin wanda muke yi din nan a saka na musulunci in bracket a faɗi na bokon sai a sa musulunci in bracket yanzu ka kalla ko jaridu ne ka ɗauka in banda kamar irin daily trust da ake ganin suna da sagi da addini su ne fa zaka ga a jikinta an ambaci kwanan watan musulunci amma shi ma in bracket ma'ana ba shine asali ba haka ko labarai kake ji a rediyo in ba rediyon a ƙasan musulmai yake ko kuma masu yin labaran sun damu da musulunci ba kamar rediyon Kaduna misali tunda na Saddauna ne ba yadda aka iya na musulmai ne ko to shine ko zaka ji ana ambatan kwanan watan musulunci amma ba yana haka ba san ba ai sannan ka gane inda mutane suka kai matuƙa wajen kuskure wannan ƙabiyar da za ka shiga gari yanzu ka tambayi mutum wai nawa ga wata ne yau me zai fara ce maka sha tara ga watan mai sunan shi march an ka ce na musulunci wace ka la ban sani ba ko kuma ko da zai faɗa sai ya ce to zai faɗa maka da shakka ko da saɓani to ko dai kaza ko goma ko bakwai ko takwas ko kuma wani ya ce goma wani ya tsalle ya ce a tara ne amma shi ba wancan ijma'i ne cewa yau sha tara ga wata ne duk duniya har da cewa shine na ƙarya ba gaskiya ba ne har a cikin kiristancin ma na ƙarya ne jama'a ana zaune lafiya wani fafaroma fa ya sa kawai aka rage wata wajen hudu a cikin lissafin ya mai da kalandar baya ana cikin oktoba ya mai da mutane ya ce a koma abin nan watan mayu wannan ya faru a tarihi sanannen abu ne jama'a yau wajen shekara dubu biyu kenan aka yi haka ana zaune kawai ya canza kalanda kuma dama can ƙarya ce wanda na musuluncin nan kuwa haka yake tintin azal kaji dukkanin ainihin shari'o'in annabawa lissafin su da me suke yi da ainihin wata wa innamal yahudu wan nasara harrafu shara'iya tahrifan laysa hadha mawdi'a mawdi'u dhikri yace su ko yahud da nasara su ne suka lalata suka jujjuye shari'ar musulunci wannan juyawa da suka yi ba nan za a yi bayani ba ibn tamiya da ya da littafi na musamman akan wannan qadiya shine aljawabu sahih liman baddala din almasih mujalladi biyu in kana son ganin bayani akan yaya suka yi suka bata addinin Allah sai ya koma can yana da wannan karatun mai zaman kanshi jama'a waya li hadha alkhamis yawm aljumaa to yana mana bayani akan abin da ya gani a garin su na Dimashqa garin da akwai addini akwai musulunci akwai ilimi ko sai ya ce kafin bayan wannan alamis din sai kuma ranar juma'a allazi ja'aluhu bi idha'i yawmil juma'ati allati suliba fiha al-masihu ala za'amihim al-kadhib wanda suka sanya wannan juma'a ita ce ranar juma'a da wai suke riya wai ita ce ranar da aka kere almasihu isa dan maryamu alayhi salam a bisariya wasu ta ƙarya yusammunahu juma'atis salabut ita ce good friday da ake cewa juma'ati salabuti ranar juma'ar da aka kere wannan da Allah ya shabbahanta wa mutane shi a matsayin annabi isa kamar da Allah da kanshi ya bada labari labarin Allah kuma shine gaskiya duk wanda ba na Allah ba sai in ya dace da na Allah ko ya dace da ƙa'idojin da Allah cikin shari'arsa ya sa na gane karatun gaskiya su ko ƙarya suke cewa wai an kere annabi isa wai ya mutu jinin shi ya zuba wai dan ya wanke zunubansu da aka kirsa da kan shi yanzu yana yin zunubi ne alhalin an riga an lamunce mai wannan zunubin abin da yake ɗauka kenan in dai ya yi amanna da annabi isa to duk zunubin da yake yi babu komai kaga wannan su ne asalin murji'a kenan la yadurru ma al-iman ma'asiya to su la yadurru ma al-iman bil masih ma'asiya murji'atul nasara kenan ina fata mun gano wannan jama'a wayalihi bayan wannan ranar juma'a sai kuma ayi lailatul sabt da rana ta fadi sai a shiga daren asabaci allati yaz'umuna anna al-masiha kana fiha fil qabri wanda suke riya cewa a wannan yammaci na asabar daren wanda ke biyo bayan good friday wai an yi kabari an saka annabi isa a ciki wa azunnuhum yusammunaha lailatan nur tana ce da shi daren haske daren annuri wa sabtin nuri da kuma ita asabar din su ce mata asabacin haske asabacin annuri wa yastani'una mikhraqa sai su ainihin wato kera ko su samo tsimmo kara yurawwijunaha ala ammatihim sai su ainihin tattara tsummo kara a yi taron datti ko bola sai su dinga nuna wa mutanensu muhimmancin waɗannan abubuwa na tsummo kara da aka tara cewa waɗannan kayan dattin bola zunubinku ne li galabati dalali alaihim saboda barna da bata ta riga ta galabe cikin rista yukhayyiluna ilaihim annan nura yanzilu minas sama'i fi kanisatil qumama suna riya musu cewa haske na sauka a wannan dare a cikin wannan dare yana sauka daga sama a cikin wata coci da ake ce mata kanisatul qumama cocin datti cocin bola kamar yadda al-imam al-hafiz ibn kathir ya bada labari a cikin littafin qasasul anbiya cewa yadda suke riyawa din jama'a wannan coci tana nan har yanzu a ainihin garin baitul maqdis cewa a daidai wannan filin da cocin take a nan ne aka kafa wannan cross inda aka rataye wannan mutumi a mu addininmu na musulunci su kuma addininsu inda aka rataye annabi isa aka gicciye shi amin to da aka bar shi a wajen sai ya fado itacen ya karye itacen ya karye sai yahudawa saboda su wulakanta shi suka suka dinga zuba bola a wajen suka dinga zuba bola akan gawar har ta zama katuwar bola kowa ya san da bola a gari bayan kamar shekara ɗari uku da shuɗewar annabi isa ko kuma da komawa shi sama sai aka yi wani sarki mai suna constantine wanda ya gina birnin istanbul kenan wanda kuma shine farkon sarki na ƙasashen ruma wanda ya anshi addinin kirista ya gwama shi da mulkinsa ya mai da gwamnatin rumawa gwamnatin kiristanci shine farkon sarkin da ya wannan a tarihi wannan sarki uwarsa da ta zo baitul maqdis ta yi ziyara daga can Constantine daga birnin Istanbul kenan sai ta ga wannan filin bola sai ta ce tana son wajen nan a share shi za ta gina gida a nan wurin ta zauna a nan wajen don ta zama tana kusa da wannan baitul maqdis din fata kuma garin su ba uwar sarki ce da aka aka zo aka sa a share wurin ana cikin sharewa sai aka tsinci cross din da aka rati annabi Isa da akai a cikin bola can ƙasa aka tsince shi da aka tsince shi sai zama duk wanda ya taba shi sai a ga jikin shi na haske duk wanda da ke jikin shi sai ta warke duk wanda bai da lafiya in aka manna mai a jiki sai ya warke wanda ya mutu aka daura mai a jikin shi kawai sai ya tashi shine sai aka gane to wannan cross fa muqaddas ne mai daraja ne sai aka je aka mishi wato abin nan mazubi na zinariya aka sa shi a ciki aka aje shi malam ibnu kathir ya ce wannan shine tarihin asalin rataye cross da kirista suke da kuma suke tsammanin cross na da tasiri wajen kariya gare su da sanya musu lafiya da zama ginshiki a cikin rayuwarsu da aka share wajen aka ga wannan wurin to kenan nan ne dama aka yi wa annabi isa almasihu wannan abin shika ɗari uku da suka wuce sakamakon wannan kurtsin da aka gani sai aka ce to bai kamata a yi ma wani mutum gida a nan ba allah ya kamata a yi wa gida a nan shi ne aka yi wannan kanisa aka yi wannan coci a wajen sai ake ce mata cocin bola ishara zuwa ga asalin bolar da ke wurin ita ce ake ce makanisatul kumama haka ibn kafir ya ba tarihi a cikin littafin qasasul anbiya yanayi yana buge irin abin da suke faɗa na ƙarirai yana mai musu da martani Allah ya gafarta mishi to suka ce a wannan wurin aka yi mishi wannan kabari na bola in ji su allati baitul maqdis hatta yahmilu ma yuqadu min dhalika ad-daw'i ila biladihim mutabarrikina bihi idan aka tara bolan nan aka kunna mata wuta ana ganin haske sai mutane su dinga bincinan wannan wuta suna tafiya da ita garinsu suna neman albarka wa qad alima kullu dhi aqlin annahu masnu'un mufta'ilun din mai hankali ba sai kana da ilimi ba ka san wannan abin ƙarya ne kirkira ne shirin drama ne kawai thumma yawmus sabt to in aka waye gari kuma asabaci yataqallabuna al-yahuda wa yawmal ahadi yakunu al-eid al-kabir indahum sai su ainihin wato tafi suna neman yahudawa sai ta zagayawa suna ainihin neman ina yahudu suke a lokacin suke da mulki sai su bubbuge yahudawa sai ta musu tsinuwa suna musu Allah isa cewa sun kashe sun kashe musu annabi isa ranar lahadi kuma sai ya zama shine ainihin wato mafi girman ranakun bikin kenan indahum alladhi yaz'umuna anal masiha qama fihi wanda suke riya cewa a ranar lahadin ne kuma aka samu resurrection wai sai kawai aka waye gari kawai annabi isa kawai ya taso ya dawo da rayuwa bayan an kashe shi ranar juma'a a ce wasu ranar asabar an sashi a kabari ranar lahadi kawai sai ya tashi alitanin kuma shine sai ya koma sama wurin Allah to da haka sai suke yin wannan kaga daga good friday zuwa easter monday sannan kuma kafin wannan good friday daga wannan alhamis ta jajibarin good friday sai kuma a kirga kwana 40 baya kuma duka sai an yi azumi kuma azumin fa ba yadda kake tsammani ne wai min tulu'il fajr ila ghurubi shamsi ba azumin shine akwai abubuwan da ba a ci abubuwan da suke maiƙo ne da aka fitar daga jikin dabbobi kaman kitse da ainihin man shanu da kaki da to ba a cin shi sannan ba a cin abinci wanda yake dan hatsi ne wanda aka noma shi ma ba a ci kaman tuwo ko shinkafa ko taliya ko doya duk wanda abin da yake noma ne ba za a ci ba ko kuma wanda su kuma daga gari ya waye ne zuwa midday ba za a yi breakfast ba sai midday duk wani shiririta ne duk wanda suka sawwala wa kansu shedan shine limamin sa a cikin wannan harka babu ruwan Allah da shi kuma zaka ga har anan kasan kana da abokai kuma kauta kristoci zaka ga da dama ba sa yi da dama daga cikin su ba sa yi yanzu mu musulmi aka ce yau an fara azumi kowa a duniya sai ya ji labarin musulmi suna azumi dan za a wayi gari gaba ɗaya al'ada ta canza a ko'ina garin musulmai duk inda ake da wata maciya idan gari ya waye da wurin mai shayi da mai zogale da mai sai da waina za ka ga babu kowa duk ba su fito ba saboda babu kwastoma sannan magariba na yi za ga an kafa wasu sababbin dabbobi kuma na sai da abinci wasu sababbin kasuwanni sun fito na bakin magariba a bakin masallatai ne bakin kasuwanni ne daba 'yan acaɓa ne bakin wani shagon masu sai da wani babban kanti ne za ka ga duk an kafa sababbin kasuwannin sai da abinci haka a masallatai wuraren da ake buɗe baki haka za ka ga wato alamar lalle an ɗaura shaidanu za ga mutane duk sun natsu kowa na ta salati a ta katin alkur'ani ina ka fito tafsiri da za ka je tafsiri kowa da rediyo yana jin tafsiri za ga al'ada ta canza overnight amma su fa yanzu fa saka dinnan da muke magana suna cikin azumin amma wa ya ga wata alama ina ga wata alama cewa ana wata ibada ta musamman a tsankanin arna suna nan yadda suke suna mantawa waɗanda ba ba ba su damu da abin ba kenan sai ya manta ya ta ci abincin shi rajiku a wannan watan ne ma za a yi bikin za a yi azumin ko ba wannan bane to yanzu wannan musulmi ne zai manta da lissafin cewa ramadana yau saura kwana kaza ko kuma ya dinga tunanin ma ko mun shiga ramadan ko mun shiga ba wani irin mahaukaci ne a musulmi zai wannan Allah ya tsare mu to shine sai yake cewa summa al-ahad alladhi yali hadha yusammunahu al-ahad al-hadith sanan lahadi da ke biye da wannan suna ce mata al-ahad al-hadith yalbasuna fihi yalbisuna fihi al-jadida min thiyabihim za su sanya sababbin suturan su wa yaf'aluna fihi ashiya' su dinga aikata abubuwa a ciki kullu hadhihi al-ayyam indahum ayyamul eid duk wannan kwanakin a wurin su kwanakin biki ne kama anna yawma arafa wa yawman nahari wa ayyama mina indana ahlul islam iduna ahlul islam kamar yadda ranar arafa da ranar yanka babbar sallah da washegarinta da washegarin washegarinta da washegarin washegarin washegarin waɗannan kwanaki kwanaki biyar a jirɗin nan idi ne a wurin mu musulmai wa hum yasumuna anid dasa su fa azumin su ba sa cin al-addasam shine fat da abin da yake kitse ba sa ci duk wani abu da yake maiƙo shine ba sa ci shine azumin nasu kamar da muka ambata thumma fi maqdami fitrihim yafturuna aw ba'dhum ala ma yakhriju min al-haywan sannan farkon in za su sha ruwa sukan sha ruwa ne ko wasunsu sukan sha ruwa ne ta hanyar cin abin da ake samu production da ake samu daga dabbobi min labanin kamar nono wa bid ko kwai wa lahamin ko nama wa ruwa ma kana awwal fitrihim alal bid so da dama sukan fara karya azumin ne ta hanyar cin kwai wa yaf'aluna fi a'yadihim wa ghayriha min umuri dinihim aqwalan wa a'malan la tamdabitu yace suna aikata a cikin bukukuwan nan nasu da sauran harkokinsu maganganu da ayyuka waɗanda ba su da wani ka'idoji a kansu ba su da wani tsari ko wata shari'a da ke guiding ɗinsu ba su da wani code of ethics ba su da wasu ainihin wato littattafai ko wasu shari'o'i ko wasu bayanai da suke guiding ɗinsu in ka bincika a cikin bible gaba ɗaya babu wani babu da ce maka babun da ke bayani akan hukunce-hukuncen sallar idi ta esther ko good friday duk rubuce-rubuce ne na wasu shaidanu kawai ake karawa a cikin addinin kamar yadda mu yanzu altafan fiqhu da hadisi da altafan musulunci zaka samu bayani akan azumi da sallah da idi kowace rana da kowane lokaci ga abin da ake yi ga abin da ya kamata a yi ga abin da bai kamata a yi ba komai kuma ga ladan shi ga ka'idar shi ga hadisin sa ga falalar shi babu wani abu da muke yi a cikin bukukuwan mu in dai addini ne ya kawo shi sai ya zama muna da hujja da tace a yi shi muna da bayani akan falalarsa muna da bayani akan tsare-tsaren yadda ake har hanyar da zaka baka je idi sai da ka ambata musulunci cewa ka ba hanya kaza in zaka dawo ka canza hanya kai kabarbari ga sura da siga kabarbarin ka dinga kaza kayi kaza kar kayi kaza in an je ayi kaza kar ayi kaza hudu ba da liman zai yi ga abin da zai fada sallar da za a yi ga abin da za a karanta lokacin da za a yi sallah an ambace shi in an gama sallah me za a yi duka an ambata su duka babu wannan kowa sai dai ya bi kawai yayi abin da ya ga ya sawaka gare shi abinda shedanin da ke tare da shi ya sawala mushi wali hadha najidu naqala al-ulama'i li maqalatihim wa shara'ihim taqtarif daka zaka samu abinda malamai suka kawo na bayani akan shari'ar su shari'ar kafirai sun bambanta wa ammatuhu sahihun daukacin shi daidai ne wadhalika anna al-qauma yaz'umuna anna ma wasafahu anna ma wada'ahu ru'asa'u dinihi min al-ahbari war-ruhbani min ad-din abinda yasa aka ce duk abinda kaji an kawo din duk da sabanin da ke ciki amma daidai ne saboda a cikin addininsa suna riya cewa duk abin da malamansu al'ahbar malamai war ruhban da sufaye jahilai masu bauta suka kirkiro suka ce a yi min addini to addini ne a wurin kirista addininsu banda wanda suke riya cewa Allah ya saukar ɗin to kuma duk wani malami da duk wani da ya shahara da bauta yana da damar ya ƙara a ciki kuma ya zama wani ɓangare na addinin ma'ana su bid'a a wurinsu babu ita babu wani abin suna bid'a duk abin da wani ya kirkiro in dai jagora ne a addinin za a karba a ci gaba da yi zaka ana zaune lafiya kawai sai wani ya ce ina ganin ya kamata a dinga yin kaza duk da haka aka samu waɗannan bukukuwan gaba ɗayan su domin da shi kanshi kirsimetin ma ba a disamba ake yi ba wani sarki ne kawai ce ina ganin mu mai da kirsimeti disamba 25th shikenan aka mai da shi haka har yanzu akwai kiristoci waɗanda ba sa yin wannan bikin a wannan lokacin suna da lokacin da suke yi daban a irin yadda suka dauka cikin September wasu a cikin Mayu da makamancinsu to a wurinsu kowane malami da kowane mai bauta Allah yana da yancin ya kirkiro wani abu ya danganta ga Allah kuma a karba faqad lazimahum hukmuhu da haka hukuncin da duk wani shugaba nasu ya kawo ya lazimce su wasara shar'an shar'ahul masihu fi sama sai su ce kuma shari'a ce wanda almasihu ne a cikin sama ya bada ita sai ya magana ta bakin wannan fasto fahum fi kulli muddatin yansakhuna ashiya'a wa yushri'una ashiya'a zaka ga su a kowane lokaci suna share wasu shari'o'i su kuma kawo wasu sababbi min al-ijabati su ce kaza ayi wa taharimati kaza a daina lokaci guda sai wani fasto a ainin cocin sa sai ya ce to daga yanzu a cocin nan kaza haramun ne wani fasto ana zaune kawai sai ya ce Allah ya gaya mai cewa kowa ya yi tsirara shikenan sai kowa ya tuba kaya a ci gaba da ihu a haka ana zaune lafiya sai wani fasto ya ce Allah ya gaya mai duk matan da suke cocin nan ya musu ciki za su haifi 'ya'ya na musamman kwanan na aka yi wannan yawa mutane ciki matan mutane su wajen talatin ya ɗinke su da ciki kuma ya ce Allah ne ya gaya mai kuma sun yadda ne saboda a wurinsu hakan shari'a ce fasto da zama ya ce haka wata alifu da itiqadat da kuma kera aqidoji sai kawai wani ya kera wata aqida ya ce daga yanzu aqida suka zane wa ghairu zalika da makamantan waɗannan mukhalifan lima kanu alaihi qabla zalika abin ya sabawa ya kawo aqida ko wajabci ko haramci ya sabawa abin da suke akai a baya za'aman minhum saboda suna riya cewa anna hadha bi manzilati naskhillahi shari'atan bi shari'atin ukhra wannan matsayin shi ɗaya da Allah ya soke wata shari'a ya kawo wata fahum wal yahudu malam yace kirista da su da yahudawa fi hadhal babi game da wannan mas'ala ta ƙara shari'a ko rage ta wa ghairihi da wasu mas'alolin ma ala na qaidin suna hannun riga ne dutse hannun riga suke saboda mene al yahudu tamna'u an yansakha Allahu shari'a su yahudawa ba su yadda Allah da kanshi ma zai iya rage wata shari'a ko ya canza ta ba shi Allah da ke da shari'a su a wurinsu bai isa ya canza ba aw ya ba'asa rasulan bi shari'atin tukhalifu ma qablaha yahudu ba su yarda cewa Allah na da yancin ya aiko wani annabi da wata shari'a ta saba wata baya ba kama akhbara Allah anhum bi qawli kamar da Allah da kanshi ya ba da labari inda yake aibata su yana cewa sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha Allah ya ce da sannu wawaye cikin mutane za su ce yau me yasa waɗannan musulmai suka juya daga alƙawla da suke akai da musulmai suna kallon baitul maqdis sai yahudu suka ce eh baitul maqdis lalle shine alƙibla annabawa amma fa a lokacin ba su imani da wannan annabin ba amma sun yarda alƙibla annabawa ce da Allah ya aiko wa da wannan annabi sako cewa ka juya ka kalli baitul ka'aba da ya juya kuma sai suka ce to ka gani kuma da yana bin shari'a annabawa yanzu kuma ya ce zai kuma shari'a ƴan uwan shi kafiran makka to kaga su basu yadda Allah da kanshi na da yancin canza shari'a ba Allah da ya aiko da shari'a yana da yancin ya canza yamhullahu ma yasha wa yuthbit tun daga cikin ainihin littafin kaddara kenan sannan Allah kuma yace ma nan sak min ayatin aw nunsiha na'ati bi khairin minha aw mithliha shari'ar ta Allah ce in ya ga dama ya ce ayi kaza wata rana kuma ya ce a bari dan wata hikima kuma aikace Allah ya haka yahudu saboda girman kai da tsaba ragen kafirci ba sai da wannan ba wannan sara kaji to gefe na farko kenan ɗayan hannun riga fa su ko kirista suka ce yujizu li akhbarihim suna halasta wa malaman su wa ruhbanihim da waliyan cikin su da fastocin su shar'a shara'i wa naskhiha za su dinga shar'anta musu shari'o'i da kuma goge shari'a su waɗancan ba su yadda Allah da ya shari'a ya canza ba waɗannan kuma sun ba malamai ma wanda malamai asalinsu menene interpreters kawai ko an ba su dama su ma tun da shari'a in suna so falidhalika la yandabi lin nasara shari'atun tahki tuhka mustamirra ala azman dan haka babu wata shari'a da zaka iya ruwaitowa tsawon zamanna a ce ta tafi akan tsari guda ɗaya ta kiristoci babu ita duk wata shari'a da kaji kirista suna aiki da ita za su yi aiki da ita ne gwargwadon sanda malaman su za su ga bukata a canza ta kai ma kirista fa saboda zangayi a cikin bible har sai da suka ga waito yanzu ya kamata a daina cewa jesus son of god a kuma ana cewa child of god saboda an ce son to wai bible is not gender sensitive bible ba yi da kulawa da muhimmancin bambancin da mace da da da namiji da ya mace don yana ta cewa son son aina daughters Allah bai da dauta kenan to tunda sun kasa gano ya za su yi sai suka ce to a mai da shi child tunda shi child shi kuma kurman baki ne na iya daukan namiji na iya daukan mace to ana nan yanzu bayan shekaru idan wani shedani ya taso kuma sai ce a a mai da shi can haka ko kuma ya ce a ce son stroke daughters sai kuma su haka suke in kana hulɗa da kiristoci zaka ji su da irin wannan wauta komai sai dai a ce pasto ya ce babu magana Allah ya ce ko annabi ya ce duk abin da fasto ya ce to shikenan fasto zai iya ihu gari na wayewa kawai ya ce Allah ya yi magana da shi a daren jiya kuma ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza kai ta kai ma kirista fa saboda tsabar jahilci da rashin kan gado sai fasto ya tara mutane a coci sai ya nuna kai ce babanka da ya mutuwa ne shekara biyar da suka wuce ya Allah ya nuna mai shi a gidan wuta yana nan ana ta jibgar shi ana kona shi da haka abinda za a yi ku je ku haɗo kuɗi a cikin danginku shi zai je musamman ya yi belin shi sai a je a tattaro kuɗi a kawo mai da bayanai ana godiya shi ke ce ba komai ba komai ya yi tafiya da sunan wai ya je lahira haka suke yi ba ya tattara kuɗaɗen mutane ɗewa wallahi sai ya tafiya ya tafiya shi zai kwanta a wani hotel a jamus ya ta cin naman talatalo yana shan giya iya watanni da dama sannan sai ya dawo sai ya dawo da sakonni ce to wane dai an sake shi wane ma an sake shi wane kuma amma an ce kuɗin belin ba su isa ba za ka sai kun ƙara ina addini ne wannan kuma sun yadda saboda gaba ɗaya ƙwaƙwalwar ta riga ta ruɗe suna da corrupt memory akan irin wannan abu wannan shine abin da fa aka samu su Martin Luther suka yi tawaye ma wannan kiristancin shekaru da suka wuce da yawa can baya wajen shekara 400 baya shine ya kawo revolution a duniyar turawa suka koma yadda suke haka dinnan na alfasdu baina dini wa daula raba tsakanin addini da gwamnati saboda a lokacin kiristoci suna cutan mutane iyakar zalunci suke da gwamnati suke da ta cewa suna zalunci da suka ga dama kuma bible din ma a lokacin ba a halasta wa mutane su mallaki bible baka isa a ganka da bible ba sai in kai wato abin nan ne fada ne ko bishop ne ko kuma mata nuns waɗannan da suke zama a coci masu aibin nan sisters da, da makamantansu su ne kawai suke da yancin su bude amma kai jahili ko talaka ko wanda ba mai zama a coci ba baka isa a ganka da bible ba an ganka sai a hukunta mai hukuncin kisa ko shekara hamsin a gidan yari to shi ne su matalu da suka zo suka ɗauki bible ɗin suka fassara shi da yarurruka ma da kowa ke ji don a lokacin ma yaren bible din yare ne wanda ba kowa yake jin shi ba asalin wato harshen ne wanda yake shine mother tongue din na na na, na roman languages din wanda shine asalin su amma rassan harsunan su italiano su dutch su waye babu fasara a lokacin martin luther ya zauna ya fassara shi zuwa dutch ya sake fassara shi zuwa italiano littafin ya yadu sai mutane suka karanta suka ga ashe a cikin barnan ma da ake yi akwai zalunci cewa wannan bible din ma lalatacce din ba abin da ya ce ba shi ake ga musu sai suka yi tawaye suka suka bijire ma fasoci aka dinga kama su ana yanka su ana jange musu a ƙasa shine fa sannan arna suka samu yanci daga hannun coci-coci a ƙasar turai duk wannan abu ne rubutacce a tarihi jama'a dukan shi abu ne rubutacce sananne a tarihi almuhim shine kirista su sun halasta wa kansu duk wani wanda suka kira shi da suna malami to yana da yancin ya faɗi magana kuma ta saba wa asalin magana da ake akai kuma a ci gaba da bin shi wani ma in ya zo ya canza ko ya ƙara ko ya mai da wanda ake baya oho su dai za su bi yadda ka san mota ne din da ka fuskanta ka tuka ta nan za ta bi ba ruwanta da ina za ka je ina ina ne ina kake so ka tsaya in ka tsaya ta tsaya in ka tafi ta tafi haka kirista suke su kuma yahudi saboda tsabar taurin kai to Allah ma da ya aiko da shari'a ba su yadda wai zai iya canza shari'a ba kaga wannan duka bata ne wa garduna sai ibn tamiya ya ce manufan mu la ta la ya tawakkafu ala ma'rifati tafasil batilihim kar mun ta yana ba mu labarin irin abin da ya gani ne a kasar Dimashq ana yi na bata yace manufan mu anan bata tsaya akan kokarin yin bayani akan dalla dallan abin da ke cikin barnar su ba walakin yakfina an na'rifal munkara ma'rifatan tumayyizu bainahu wa bainal mubahi wal ma'rufi ya ishe mu mu dai mu san wannan barna mu gane ta gane wadda ta bambance tsakanin barna da abin da yake halas da abin da yake ma'rufi sananne a cikin al'adar musulmai wal mustahabbu ta bambance mana kuma tsakanin barna da abin da yake mustahabbi wal wajib da kuma abin da yake wajibi hatta na tamakkana bi hadhihi al ma'rifa min ittiqaihi wajtinabihi dan mu iya dan mun san wannan barna mun bambance ta da abin da yake masu kyau sai mu iya kaucewa wannan barna mu yi nesa da ita kama na arifu sa'iral muharramat kamar yadda muka san sauran abin da suke haramci ne su shan giya da zina da caca da ƙarya da makamantansu kuma muke guje musu a matsayin mu na musulmai idil fardu alaina tarkuha domin abin da yake wajibi akan mu shine barin waɗannan barnatakekeniya wa man lam ya'riful munkara jumlatan wala tafsilan lam yatamakkan min qasdi jinabihi wanda bai san munkari a dunkule ko dalla dalla ba baya iya samun halin kaucewa wannan munkarin wal ma'rifatul jamila kafiya san al jumliya ko sanin wannan munkari a dunkule ya wadatar bi khilafil wajibati sabanin abubuwan da suke wajibi fa innal farda lima kana fi'luha fa innal gharda lamma kana fi'luha wal fi'lu yata'atta illa mufassala su manufassu ba a kaiwa ga manufassanin wajibobi sai an san su dalla dalla domin ana so ne ka san su ka aikata wa wajabat saboda haka wajabat ma'rifatuha ala sabil tafsil wajibi ne a san su dalla dalla ma'ana idan ka dauki sallah azumi zakka haji da sauran wajibobi waɗannan kana buƙatar ka san komai nasu dalla dalla domin aikatawa zaka yi amma barna fa ka santa a dunkule don guje mata zaka yi ba, ba ruwanka da ka san me ɗanɗanan giya ka san sai an sha kofi nawa ake iya buguwa ka san yaya ake yi ma me ke bugar da mutum a cikin giya ba ruwanka da wannan amma dai ka sani a dunkule cewa duk abin da aka yake bugarwa sunan shi giya haramun ne sai ka guje mishi da ka gan shi kuma ka san shi ina fata mun gane wannan jama'a haka dai haka dai zaka dauki kowace barna sai ka kwatanta sanin ta a dunkule yana wadatar da kai akan ka guje mata amma da'a fa sanin ta a dunkule ba zai baka damar ka aikata ta ba sai ka santa dalla dalla in ka santa a dunkule ba za ka yi aikatawa ba sai ya zama kamar mutanen da aka fara ƙarshen duniya wanda za su ce mun dai ji labarin wani abu sallah kaga sun ji labarin ta a dunkule amma ba su san me ake a sallah ba ba su san kabbara harama da da'awul istiftahi da karatun fatiha da sura da ruku'u da tsayuwa da tahiyya duk ba su sani ba kaga ba su san tafasilul ibadar lati tusamma bis sala dan haka babu yadda za su yin sallah ina fata mun gane wannan jama'a yanzu amma kamar giya wani bai taba ganin mai giya ba amma dai a jumlace ya san giya haramun ci kuma wannan sanin da ya mishi ya mata ya wadace shi wa inna ma addattu ashiya'a min munkarati dinihim yace uzurin da nake so na bayar na bayanin da nayi na dalla dalla game da waɗannan munanan abubuwan da naga ana yi a ƙasar Dimashku na mummunan abin da ke cikin addinin su limara lamma ra'aytu tawa'ifal muslimina kadubtuliya ba'd bi ba'dha ina wannan bayanin ne saboda na ga wasu daga cikin ƙungiyoyin musulmai an jarabce su da irin waɗannan munanan abubuwa ɗin wato da na so a ce kawai na yi bayani a dunkule ne na wuce me yasa nake ta yin wannan dalla-dalla har ina ambatan esther ranar da ake kafin esther me ake yi wa shigarin esther me yasa ake ce ma esther da good friday kaza me yasa yi wannan tafasil ɗin ya ce saboda ya ga wasu daga cikin ƙungiyoyi ko ɓangarorin al'umma musulmai an jarabce su da wannan ɓarna waje hila kasirun minhum annaha min dinin nasara almal'unu huwa wa alu wasu da dama daga cikin musulman kuma sun jahilci cewa wannan abin addinin kirista ne ma wanda an tsinewa addinin an tsinewa kirista wa qad balagani aidan annahum yakhrujuna fil khamis alladhi qabla zalika kuma na samu labarin cewa musulmai suna fitowa a ranar alhamis ɗin da take zuwa kafin ranar esta ɗin nan au yawmus sabti ko kuma ranar asabacin nan na bayan esta au gairi zalika ko lokaci daban ilal kuburi musulmai su fita su tafi makabarta yubakhirunaha aje a dinga sanya tarare wanda ake yin a tarara makabartu wa kazalika yanharuna fi hadhihi al-awqati sannan kuma an samu labarin musulmai suna yanka dabbobi na kurba a wannan lokuta وهم يعتقدون أن في البخور بركة suna kudurta cewa wannan tarare da suke zuwa suna kunnawa a cikin makabartu yana da wata albarka ta musamman wa daf'i adhan kuma yana tunkuɗe wata barna wara a kaunihi tsiban bayan kasancewar shi kawai tarare gama gari da zaka ji kanshi ka ji daɗi wa ya'uddunahu min alqarabini masalan lizzaba'ih suna ɗauka shi kanshi sanya tararen a makabarta ɗaya ne daga cikin ayyukan lada da suke yi kamar yankan da suke yi ويزوفونه بنحاس يضربونه كأنه ناقوس صغير suna ainihin sanya wannan turare a cikin mazubi na azurfa kuma ana bubbuga jikin wannan mazubin yana ƙara kamar yadda ake jin ƙaran ainihin wato sarewa ko mai sunan shi ƙararrawa mai girma ƙatuwar ƙararrawa da ake bugawa suna sanya turare a cikin mazubi na azurfa ana tafiya ana yin wasu maganganu ana kuma bugawa gwalan gwalan gwalan ana jin kaman kaman kararrawa ne ana ratsawa tsakankanin kaburbura ana tunanin kuma wannan wai addini ne ko musulmai ne suke wa bi kalamin musannafin da kuma wani zance da aka kera shi ana yin shi wa yaslibuna ala abwabi buyutihim ila ghairi zalika min al-umuri al-munkara sannan suna rataye cross a bakin gidajensu a kofar gidajensu da dai wasu abubuwa ababen kyama ire-iren waɗannan waɗannan faddi ya ce musulmai ne a garin dimashku garin da ke kusa da addini da ke kusa da ainihin ilimi ake yin wannan to ina kuma ga ƙauyuka da garuruwan da suke na jahilai da inda ba a kusa da maraya ta addini to kuma a wancan zamanin kenan shekara ɗari bakwai da wani abu ina kuma ga yanzu bayan fiye da shekara ɗari bakwai da shuɗewar zamanin ɗan fodi ibn taimiyya a yanzu da musulunci ya shekara wajen dubu da ɗari hudu da wani abu da ainihin zuwan shi duniya kaga kenan an ƙara nisa da waɗancan ma'asir na nubuwa an ƙara kuma kusanci da cakuɗaiɗaniya da kafirai shine kaga an waye gari al'amura sun ci gaba da lalacewa fiye da yadda suke a da saboda ƙwarewar lokaci jama'a za mu ainihin tsaya a nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi a inda yake cewa walastu a'lamu jami'a ma yaf'alunahu subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله